بالجر والتنوين والنداء وأل مسند للاسم تمييز حسن بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مرارع يلي لم كيشم وماري الأفعال بالتامز وسن بالنور فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو ساوى هي هل المرب والمبني والاسم منه مرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الورئي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفيل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأر وسما وفيل أمر ومري بنيه وعرب مراريا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منبت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر ورم كأين أمس حيث والساكن كم an yi bayani a baya akan wato cewa a zance na larabci yana haɗuwa ne daga abubuwa guda uku wanda su ne suna da fili da harafi. A nan sai Ibn Malik ya haɗu a cikin bayanan yadda za a gane kowanne daga cikin wa'annan nau'o'in na kalamu guda uku wato da shi sunan da filin da harafin. a nan da ya fara da ambatan alamun suna wanda da alamun sunan nan ya kawo guda biyar ba su kenan ba alamomin sunan sun kai wajen talatin amma dai waɗannan su ne suka fi muhimmanci shi yasa ya tsaya a iyaka su saboda sun fi muhimmanci ya ce tamizu bambancewa rarrabewa daga ‘yan uwan tafiyarsa guda biyu, Hassan yana samuwa, yana tabbata lil ismi ga suna, biljari da karɓar jarra. Duk wata kalma ta larabci da aka ga wasali na harafi na ƙarshe yana sauyawa, a cikin sauyawar yana zuwa da kisira, to wannan kalmar a tabbatar suna ce ba fi'ili ba ce ba kuma harafi ba. in dai kalma ta larabci ce aka ga wasali na harafi na ƙarshe a kalmar yana sauyawa kuma a cikin sauyawar yana zuwa da kisira to a tabbata wannan kalmar wato suna ce ba fi'ili ba ba harafi ba yanzu misali kamar alhamdu kaga za a iya faɗarsa da rufu a ƙarshen akan dal ana cewa alhamda ana cewa alhamdi wasabbih bihamdi rabbika ya zo da kisra ko yana zuwa da fata yana zuwa da rufa to ashe hamdu dinnan suna ne watanwi ne alama ta biyu da ake gane suna da ita ita ce faduwa duk kalmar da aka ga an mata faduwa daidai faduwa ta rufa ce ko ta fata ko ta kisra a iya cewa wannan kalmar lalle suna ce fili ba a yi masa faduwa arafi ma ba a yi masa faduwa an faɗi nau'o'in faduwa wajen guda hudu wanda dukkaninsu sai suna kadai suke shigarwa akwai tanwinu faduwa wadda ake yi ta tankiri wato don a nuna cewa wannan sunan nikira ne akwai wadda ake ta tankini shine don a nuna cewa suna ya kai inda ya kai a wajen zamowarsa suna ma'ana ba inda ya kama da a fi'ili domin suna in ya kama da fi'ili to ba za a yi masa faduwa ba nau'i na uku na tarmini shine wanda ake cewa na muƙabala kamar wanda ake wa jam'ul mu'annas salim kamar irin su muslimatin to wannan na muƙabala ne a muƙabalar nuni ne da yake zuwa a jam'ul muzakkar salim a jam'ul muzakkar salim za a ce muslimuna amma na mata sai a ce muslimatin wannan muslimatin ana masa wannan faduwar ne dan an wato dan faduwar ta zama muƙabala ga wannan nunin akwai kuma tanwinul iwar wanda shi tanwinul iwar har wajen iri uku ne akwai iwarun an kalimatin akwai iwarun an harfin akwai iwarun an jumlatin iwarun an kalimatin shine kamar na kullu da ba'aru kamar na fadin ubangiji subhanahu wata'ala qul kullu ya'malu ala shakilati wannan tarmini ne na iwarun an kalimatin saboda kamar an ce kullu wahidin ko kullu insani kowane mutum ma ya je aiki ga abin da ya gaya masa an daina gargadin kowa wato kowa ma je ya aiki yanda ya gaya masa iwarun an kalimatin kenan ko wanda yake shiga wa ba'aro kamar na faɗin mawaƙi da yanto a ruwa wadda yunu tukura fa madalat ba'aron wa addat ba'ara wannan ina nufin fa madalat ba'arar duyuni da ya shafi adduyuni din kalma sai ya kawo tarwini a maimakonsa a tsakanina da arwa akwai basussuka taimin alkawari shi ko alkawari wajen ɗa aika bashi ne shi ba shi duk inda aka ce ai ya kamata a biya amma ita a ruwa da ta tashi a cikin basin akwai wanda ta biya akwai wanda ta ki biya shine ka matsalat ba'aran wa'addat ba'aran to akwai kuma da yake iwar an jumlatin shine kamar irin wanda yake shigarwa iz idan an shafe murafinta kamar wa antum hina izin ko wal amru yawma izin lillah ana nufin والأمر يومئذ لا تملك نفس لنفس شيئا لله to da aka shafi wannan jumla sai aka yi tanwini ya zamo tanwinul iwari ne an jumlati akwai kuma iwar an harfe shine inda wanda ake wa suna mankusi kamar irin su ƙarin su gawashin su jawari da duk wannan tanwini ne ne iwari daga yadda aka shafe to duk dai wannan nau'i na tanwini alama ce ga suna wanne da alama ta uku ta suna ita ce nida'i kira duk kalmar da aka yi kiranta to wannan ya nuna cewa suna ce suna ce wani wakacin in ka ga nida'i ya zo a gabansa akwai harafi to a sannan an shafe munada din ne ina misali kamar na ƙur'ani ya laita ƙaumi ya alamu ana nufin ya ƙaumi laita ƙaumi ya alamun ya ƙaumi ya jama'a ina ma a ce mutane na sun san irin wannan ni'ima da na gamu da ita bi ma ga farali rabbi to nida'i yana daga abin da yake ya keɓanta ga suna wa'al haka nan ma al alama ce ta suna duk kalmar da za a iya sa wa al a shafe al ɗin wani wakacin to alama ne na cewa wannan kalmar suna ce wa musnadin alama ta biyar shine jinginawa idan ya zama an jingina hukunci ga kalma to wannan kalmar ta zamo suna alamomin guda biyar kenan yanzu in muka dawo muka duba a cikin fatiha a alamomin nan guda nawa ne za mu samu guda nawa ne babu gaba ɗayan dai fatiha ba kalmar da take da faɗuwa ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iya a ƙarshe ba kalmar da aka yi wa faduwa shi yasa ba tanwini a fatiha gaba ɗaya ko nida'i fa ba nida'i a fatiha amma sauran alamomin uku jarra da al da isnadi da akwai su akwai al a asirada akwai a al'alamina akwai a asirada na farko akwai a al-maghrub akwai a awalina ashe duk wannan kalmomin sunaye ne saboda samun al haka nan jarra hatta fi yawa a cikin fatiha lillahi rabbi rahmani rahimi maliki yomi dini wai iri magarubi duk wayannan sun zo da kasara ashe sunaye ne wannan kuma ta yi su zo ba da kasara ba haka nan wato akwai isnadi kamar an amta ai an dangana hukuncin ne gare ta yin ni'ima an amta shi yasa ashe ta din nan suna ne shi yasa alamomin guda biyar da aka faɗa akwai guda uku a fatiha akwai ba guda biyu a cikin fatiha ba guda biyu a cikin fatiha kamar irin wannan musamman makaranta ƙur'ani su bi su samu aya ɗaya ta ƙur'ani wanda za a ce ita kadai ta kunshi duk waɗannan alamomin da aka faɗa guda biyar ya zama a ciki akwai kalma da zuwanta da jara shine alama na cewa ita suna ce akwai kalmar da zuwanta da tanwini shine alama cewa ita suna ce akwai kalmar zuwanta da nida'i shine alama cewa suna ce akwai kalmar da al da ta shiga mata alama cewa suna ce akwai kalmar da sababin isnadi aka gane cewa suna ce a biyu a gano abu a gano ko za a iya samu yayin tayo a cikin ayoyin na ƙur'ani wajen dubu shida da ɗari biyu da goma sha a iya ganowa ko to ya gama bayani akan alamomin suna alamomin na a gane akwai wanda suke haɗuwa akwai wanda ba sa haɗuwa yanzu misali jarra da al sa iya haɗuwa jarra da al sa iya haɗuwa kamar a fatiha al-maghrubi ga al ga kuma jarra wanda kuma suna ne kamar isnadi da al duk sa iya haduwa amma kamar tanwini da al ba za su haɗu ba kamar tanwini da al ba za su haɗu ba kamar nida'i akwai da yake haduwa da tanwini abinda ake kira wanda zai zo gare mu nan gaba wato nikira wanda take gairul maqsuda wanda shi wannan ana yin tanwini ko a iya masa tanwini ya rajulan huzbiya ne to sai ya haɗu kuma a cikin ambatan alamomin fi'ili ya ce fi'ilu fi'ili yanjali yana fitowa fili da wasu alamomi wanda alamomin nan sun kusa ishirin amma a cikin alamomin nan guda ishirin ya kawo guda hudu a nan saboda sun fi muhimmanci ya ce bita fa'alta fi'ilun fi'ili yanjali yana bayyana bita fa'alta da ta ta fa'alta wadda ka iya cewa fa'alta ko fa'alti ko fa'altu duk dai alama ce ta cewa fi'ili ne ta wadda take lamiri na rafa ta wadda take lamiri na rafa sawa'u ta mutakallimu ce wahadahu ko ko ta muhaɗabi ne muzakkari ko ta muhaɗaba ce muwannasa da mutakallim wahdahu shine fa'altu ta muhaɗabi muzakkari ita ce fa'alta ta muhaɗaba muwannasa ita ce fa'alti to duk dai wannan tan tana shiga ne ga fi'ili kuma a gane ita wannan tan ta keɓanta da fi'ili marif ya fili iri uku ne akwai mari akwai murari'i akwai amri to fili mari shi kadai da yake karɓar irin wannan tar fili murari'i ba ya karɓarta fili amri ba ya karɓarta wa'ata sai alama ta biyu ta fi'ili ita ce tadda take nuna cewa wato ana magana ne akan mace an dangana aiki ne ga mace shine a tartanisi sakina ana kiranta tartanisi sakina kamar ta'atat ko qamat ko jalasat ko sallat ko samat da dai irin wannan a ita ma dai wannan alamar alama ce wadda yake take banta da fi'ili mari ba ta zuwa ga fi'ili murari ba ta zuwa ga fi'ili amri wa yaf'ali ko kuma alama ta uku ita ce yarbace da ake magana da ita ya ta mace wadda ake magana da ita kamar a if'ali ko kama a ƙur'ani ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina don san duwa innan kalmomin guda uku fi'ilai ne a uqunuti tunda za a ce uqunut ga namiji mace za a ce uqunuti haka nan a wasjudi warka'i ko fakuli washrabi وقري أين فإما ترين من ال من ال من البشر أحدا فقولي wannan duk fi'ilan guda uku a she a duk wannan kalmomin guda uku fi'ilai ne da kule da ishirabi da karre da kuli saboda an sa wannan yar wanda yake lamiri na mace wannan alamar a gane alama ce wadda take shigar waje biyu tana shigarwa fi'ili amri kamar duk wannan misalan da aka kawo an kawo ne a fi'ili amri yana shigarwa kuma fi'ili murari kamar na in ma tarayin na tarayin na a nan yar alama a alama ce dai ta mace kuma a nan fi'ili murari ne ta shigarwa wa nuni akabilan na haka nan kuma nunin akabilan na wato nunin takidi mai shadda ko ma mai wanda ba mai shadda ba shi ma dai baya shiga sai ga fi'ili shi ma nunin takidi alama ce da take shiga ga bangare biyu na fi'ilai tana shiga wa fi'ili amri tana shiga wa fi'ili murari siwahuma duk abin da ba suna ba ba fi'ili ba alharfu to shi ake kira harafi duk wata kalma da aka gwada aka ga duk alamomin nan da aka faɗa na suna bata karba ba aka gwada duk alamomin da aka faɗa na fi'ili bata karba ba to ba makawa tana ɓangaren harafi tana ɓangaren harafi muna da haruffa a cikin fatiha ko kamar yadda ake akwai sunaye akwai fi'ilai to akwai haruffa kamar li na lillahi lillahi akwai wawi iyaka na abudu wa iyaka waɗin harafi ne hakanan wato akwai wani waɗin mako wala wali wannan harafi ne laɗin shi ma harafi ne alama harafi ne to duwayen nan harufa muka ɗauka muka ce ba za mu gwada da alamomin da aka faɗa na suna sai mu ga ba wani ɗaya daga cikin alamar da za waɗannan kalmomin za su iya karɓa haka nan muka da muka ce to ba za mu gwada da alamomin da aka faɗa ga fi'ili sai mu ga shi ma dai kalmomin nan ba su karɓi ko ɗaya ba yanzu ba a sa masa ta ta fa'alta haka nan ba a sa mata ba a sa masa ta ta atat ba a sa masa yar if'ali ba a sa masa nunin akabilan nan shi yasa alamar harafi shine ba ya karɓa kowace daga alamomin suna ko fi'ili kuma harafin nan iri uku ne akwai harafin da yake game gari shi harafi a larabci ba yawa ne da shi ba bai haura tamanin ba ƙarƙari a ce tamanin da ɗaya ko da biyu bai haura haka ba shi yasa ƙayyadajje ne a cikin larabci harafi harafin nan haruffan nan a iya kasa su gida uku akwai harafin da yake gama gari ma'ana zama wasa gama gari in an faɗe shi ta yi bayan an faɗan a faɗi suna ta yi kuma a faɗi fi'ili to irin wannan harafi ya zama gama gari kenan wato yana shiga ko'ina yana shiga ko'ina zai iya shiga wa suna zai iya shigarwa fi'ili kuma irin wannan harafin shine a tsarin larabci sai a ga baya wani aiki sai dai fa idan ya kama da wani abu wato in ya kama da wani fi'ili ko wani suna mai aiki to a sannan sai a ce to shi ma ya irin wannan aikin amma ba haka ba ba zai aiki ba amma duk harafin da yake ya keɓanta da ɓangare ɗaya to sai a ga yana da aikin da yake yanzu inna ba da za a faɗi inna a faɗi fi'ili yasa inna tana aiki lam bayan da za a faɗi lam a faɗi a suna shi yasa lam tana aiki ko lan lan bayan da za a faɗe ta a faɗi suna dole in an faɗi lan sai dai a faɗi fi'ili murari shi yasa lan tana aiki shi yasa duk wani harafi da yake ya keɓanta sai a ga ya yi aiki suwahumal harfu to sai ya kawo misalai na duk guda uku ka hal na farko ya ce kama hal hal harafi ce wanda hal harafi ne wanda yake gama gari domin akan faɗe ta a ga suna ya zo bayan an faɗe ta kamar fahal antum muntahun fahal antum muntahun akan faɗe ta a ga fi'ili fi'ili ya zo ko murari kamar hal yanzu runa fa hal yanzu runa illa sa'ata هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين حلموا takan yi a faɗi hal a ga fi'ili ma ma ya zo kamar hal ataka hal ata alal insani anan fi'ili ma ne ya zo bayan hal shi yasa ita hal dai ba ta aiki illa iyaka malamai suke cewa ita hal tana da wata hasiya tata wato harafi ne amma mai matuƙar son fi'ili tana son ta ga ta zo tare da fi'ili shi yasa amma aka ga fi'ili a gabanta ko da yana nesa da ita to sai ta jawo shi ta kawo shi kusa da ita yanzu aka ce hal zaidun kama to ba za a ce a tsarin larabci a ce zaidun din ta dalma ne sai a ce a'a fa'ili ne na fi'ili shafaffe kamar an ce hal kama zaidun kama saboda ita hal in dai da fi'ili to shi za ta ɗauko ba ta ɗaukar suna sai dai in ta rasa fi'ilin to kuma sai ta haƙura da sunan hal zaidun ƙa'imin wannan sai ta da zaidun ɗin mubtada amma hal zaidun kama ba za ta yi a ce zaidun ɗin mubtada ba ne sai da a ce fa'ili ne na fi'ili shafaffe hal kama zaidun kama wa fi nau'i na biyu na harafi shine wanda yake baya shiga sai ga suna kamar harufan jara gaba ɗayan kamar fi ko kamar inna da aka kawo ƙazu ita ma ba ta shiga sai ga suna fi duk inda aka ce fi to suna za a gani suna za a gani a gabanta shi yasa ma take jarrantar suna wannan sai kuma ya kawo nau'i na uku na haruffa shine wanda baya shiga sai ga fi'ili ya kawo lam wadda ba ta shiga sai ga fi'ili fi'ilin ma kuma sai murari lam ba ta shiga ga fi'ili amri ba ta shiga ga fi'ili mari inda take shiga fi'ili murari kadai sai ya kawo kuma alamu kowanne daga cikin fi'ilan an faɗa fi'ili iri uku ne shi yasa yanda harafi yake iri uku to fi'ili ma iri uku ne shi ma sunan iri uku ne shi yasa muna da nau'o'i tara kenan wato saboda nau'i uku ne asalan amma kuma kowane nau'i yana ya kasu gida uku suna akwai suna zahiri akwai suna ramiri akwai kuma suna mufami wannan an ce suna mufami ya hada da kamar ishara kamar mausuli ishara suna ne mufani saboda in ka ce haza bai ayyana ba sai ka nuna an ga wanda kake nufi da haza wannan to wannan wanne da kawai ka ka zauna waje ɗaya ba ba abin da ake gani tare da kai kana wannan wannan za a ɗauka sai dai ko wani abu ne ya dame ka kake halarto shi ko kake wani amma ka kana sauraron duk sanda kace wannan ka nuna wanda kake nufi a shi yasa duk suna na ishara suna ne mubhami haka ma mausuli allazi da yan uwansa muhammai ne saboda wanda wanda ne sai ka karasa ka faɗi silar sannan ne ka ayyana shi ko allazi kama wanda ya tashi allazi ja'a wanda ya zo allazi zahaba wanda ya tafi sannan za a gane shi yasa suna iri uku ne akwai zahiri akwai murmari akwai kuma mufhami wanda duk ukun nan akwai su a fatiha ko muna da suna zahiri shi ya yawa ma a fatiha akwai kuma da merin kamar su iyaka an amta ihdina na alaihim him din alaihim duk wannan lamiri ne akwai kuma suna muhami allazina ka allazina ko siratal lazina lazina suna ne muhami yasa din nau'o'in sunan nan guda uku akwai a fatiha fi'ili kuma shi ma iri uku ne akwai fi'ili murari to shi fi'ili murari me ya alamarsa ya lam alamarsa yiwuwar ya zo bayan lam yiwuwar ya zo bayan lam a kai sham kamar ya sham daga shamma ya shammu shamam tuɗiba ana cewa shamam tuɗiba na sheki turare shamam tuɗiba ko shamim tuɗiba ma aka fi cewa shamim tuɗiba shamim tuɗiba a shammuhu daga babin fariha ya fi zuwa shi ya sa lam ya shamma bai shi'a bai shiƙa ba to ya sham fili ne murari alama zama wasu murari da ya karɓi lam wa mari al'af'al bitanis shi ko fili mari ka iya bambance shi da karɓarta duk taccen guda biyu da aka faɗa da ta ta fa'ili da ta ta muwannasa tattane su sakina to duk wannan ba sa zuwa sai da fi'ili mari alama ce ta fi'ili mari shi yasa kama an amta fi'ili ne mari saboda me ya karbi tannan ta an amta ta inda ya karba alama ce ta cewa fi'ili mari ne a wasin bin nuni fi'ilal amri ka alanta fi'ili amri da karban nuni alama fili amri shine yiwuwar karɓar nuni amma ba wannan alama kaɗai ba sai an haɗa da wata shi ita ce yace in amurin fuhim idan an fahimci umarni daga gare shi amma idan ya zamo ba umarni aka ga nuni na takidi to wannan kawai alama ce ta cewa fi'ili ne murari fi'ili murari yana karɓar nunin takidi to an gama da wa'annan guda uku an faɗi alamu an faɗi harafi iri uku ne an faɗi fi'ili iri uku ne suna iri uku to kuma sai wata magana da ta taso shine tsayawa a ƙara bambancewa akan shi fi'ili amr saboda sau da yawa akan ji kalma a larabci tana nuna umarni amma kuma a ƙarshe ba fi'ili amri ke ba to da za mu iya bambance wannan da fi'ili amri shine ya kawo wannan baitu wal amru duk wata magana da take nuna umarni illa ya kula nuni mahal amma sai muka ga wannan kalmar da take nuna umarni ba ta karɓar nuni shine illa ya kula nuni mahal fihi idan ba mahalli a cikin sa ga nuni wasu to sai a ce suna ne na fi'ili amri ina misali na hau saha kamar saha mai ma'anar uskut in shiru daga maganar da kake faɗa a irin wannan akan faɗa da ɗauri akan hakurin saha ka daina faɗar maganar da kake faɗa ana faɗa kuma da faɗuwar kisira sahin kama an ce ka daina kowace magana bambanci da ka daina maganar da kake da kuma gaba ɗaya ma bukata ake kai shuru shine ɗaurin ko kuma faɗuwa ta kisira a wannan hakurin. In aka yi ɗaurin ya nuna maganar da kake yi ake nema ka daina. In ko aka yi faɗuwa wato amma ka iya ci gaba da wata. Amma in aka yi faɗuwa ta kisira sahin to ya nuna gaba ɗaya ma ba a son kai magana ka daina maganar gaba ɗaya. to sa ya nuna umarni amma ba a karɓar nunin takidi saɓanin kalmar da take a ma'anarta ita ce uskut ita a iya cewa uskutanna uskutanna a shefi ili amri ne tunda ya nuna umarni gashi yana karɓar nunin takidi haka nan ma yana karɓar yammace ko wanda aka faɗa a baya da za a iya cewa uskuti uskuti ki shuruke ashe uskut shi wannan fi'ili amri ne amma sa ba fi'ili amri ba ne wa hayyahal ko hayyahal mai ma'ana taho ma'ana hayyahal taho ko kawo to duk wannan hayyahal ma'anarsa a ƙabil amma a ƙabil yana karɓar nunin takidi za a ce a ƙabilan na ka taho lalle lalle amma hayyahal ba a fasa masa nuni ba a cewa hayyahalan na ashe hayyahal suna ne na fi'ili amri to bayan ya gama wannan sai ya shiga a cikin fasali na biyu shine al-mu'rab wal mabni wanda ake wa kalma wanda ake wa iradi a kalma a cikin kalmomi wace kalma ce ake mata li'irabi wanda me ake nufin li'irabi shine sauyawar ƙarshen kalma saboda saurawa amilin da ya shiga mata yadda ya kawo a ajurumiya ihtilafu awakhiril kalimi li ihtilafil awamil dakhilati alaiha ihtilafu awamil awakhiril kalim li ihtilafil awamil dakhilati alaiha ita kalmar ainin i'rab tana da ma'anoni amma dai a nan an hau wannan ce ma'anarta ana cewa a araba ya bayyana ana cewa a araba ya ƙayata ana cewa imra'atun aro mace ce wanda take a bar soyarwa ga mijinta da sauran duk wannan dai akwai ma'anoni daban-daban na irabu mubni kuwa shine duk wata kalma da za a ga ƙarshenta wasalin na harafin ƙarshe baya sauyawa to wannan sai a ce kalma ce mabniya yanzu kamar inna da inda inna ta zo inna kawai za a ji haula'i da inda haula'i ta zo haka za a ji hazihi haka za a ji da inda yake fa'ili ne da inda yake maf'uli da inda yake aljarra ja'at hazihi ra'aitu hazihi nazartu ila hazihi ashe hazihi suna ne mabni tunda harafinsa na ƙarshe a koyaushe yadda yake dinnan haka yake haka ha'ula'i to a nan sai ya fara da ambaton wanne ne ake wal irabi wanne ne ba a wal irabi yace wal ismu suna minhum urabu a cikin sa akwai wanda ake wal irabi a cikin suna akwai wanda ake wal irabi a fatiha sunaye guda nawa ne muke da su kalmomin fatiha sun kai guda nawa a cikinsu suna ya kai guda nawa alhamdu dai suna ne lahi suna ne rabbi suna ne alamin suna ne arrahmani suna ne arrahim suna ne maliki suna ne yaumi suna ne dini suna ne iyaka suna ne iyaka na biyu suna ne na ta ihdina suna ce sirada suna ne mustaqima suna ne sirada na biyu suna ne lazina suna ne ta na an'amta suna ne him na alaihim ta farko suna ne wairi suna ne him na alaihim ta biyu suna ne ralin suna ne muna da sunaye sun kai nawa kenan a cikin fatiha ashirin a za ke bi ne ashirin da nawa ne na biyu ne alhamdu lahi rabbi alamina rahamani rahimi maliki yaumi dini iyaka iyaka na siraɗar mustaƙima siraɗa lazina ta na an'amta him na alaihim wairin magarubi him na biyu ralin ishirin da biyu ko? ishirin da biyu ne suna ɗakin sunayen nan guda ishirin da biyu na fatiha guda nawa ne wanda suke mu'urabai alhamdu mu'urabi ne lahi mu'urabi ne rabbil mu'urabi ne alami ne haka rahmani haka rahimi haka maliki haka yaumi haka dini haka iyaka na ruwa iyaka na sayin ba wani suna ihdina sai sirada shi ma mu'urabi ne mustaqima haka sirada na biyu shi ma mu'urabi ne wairi mu'urabi ne ralin mu'urabi ne shi yasa gaba ɗaya guda nawa ne sha tara sun kai haka sai dai sha hudu ko sha hudu ya zama kenan guda takwas din mabuliyai ne a da wanne da wanne kenan iyaka da iyaka ko a can ba a kafin a zo nan iyaka iyaka na ta ihdina ko a ta sai him ta farko sai him ta biyu sai wacce sai allazina sai wanne wanne aka bari yanzu bakwai da aka lissafa kamata a ce an sami him din guda biyu ne ko to him din na biyu shine cikon an samu kalmo sunaye guda takwas wanda ba mu'urabai ba a fatiha an samu guda goma sha hudu mu'urabai a sha hudu mu'urabai guda takwas mabniye a lishe bai min al-hurufi wadini kamar an tambayi malam me yasa ake gina suna ya ce dalili ɗaya ke sa a gina suna shine kama da za ta kusanta wannan sunan da harafi idan ya zamo suna akwai ta inda ya kama da harafi to sai ya zamo mabniyi ne shi suna dai asali a cikinsa ya zamo mu'urabi amma dalili ɗaya ke sa a ce ba mu'urabi ba ne shine kama da harafi kama da harafi illa iyaka kama da harafin ta waje daban-daban ne yana kama da harafin ba wai ta waje ɗaya ba yana kama da harafin da harafa ta waje daban-daban kowace dai daga cikin kamar za ta sa a ce sunan ya zan mabni shine ce kashe bahil war'i kama kama na ajiya fismai ji itana a cikin suna biyu na ji itana da ta ɗin da na asali shi suna duk inda zai zo ya zo harafi uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ƙarancin suna a ce ya zo harafi uku shi yasa in aka ga suna ya zo harafi ɗaya tak ko harafi biyu tak to sai a ce wannan sunan ya yi kama da harafi domin harafi ne asali yake zuwa harafi ɗaya ko harafi biyu kamar li ko bi ko fi ko min to nan ta ta yi kama da irin sibbi ta ma yi kama da wata ta ɗin ko ai akwai ta ta rantsuwa tallahi wanda ita ko harafi ce ba suna ba ce ba fi'ili ba Oh.
shi yasa ta ta lamiri ta yi kama da ta ta harafi shi yasa zamo ta dinnan lamiri mabni ne haka nan na ta yi kama da irin su ma su la su kad dangane da cewa harafi biyu ce shi yasa zamo na dinnan mabniya ce wanda ita na a cikin lamirai ma tana da wani ƙarfi nata inda nan gaba za mu ji shine yiwuwar ta zo a mahallin rafa ko mahallin nasba ko mahallin jara ko nan gaba za mu ji cewa lin rafi wal nasbi wa jarrin nasala ka arif bina fa inna na min nalmina no to amma na dinnan dai koyaushe haka ake faɗa da inda yake ta zo da rafa amma mahallin rafa da inda yake ta zo mahallin nasba nasba da inda yake ta zo mahallin jarra ɗaya za a faɗe ta shi yasa na mabniya ce saboda sai kama da harafi kama ta ajiya wal ma'anawi ko kuma kama ta fuskar ma'ana fi mata ga cikin kalmar mata ita mata takan zo don ma'anoni biyu ma'ana ta farko shine tambaya kamar mata hazal wa'ad a kafirai suna tambaya ne ana cewa ana ce musu alkawarin wa alkiyama tana nan to wai yaushe ne ne alkiyama mata a nan ta zo ne don tambaya No.
wato istifhami asali ku a cikin duk istifhami shine alhamza a a dinnan ko harafi ne shi yasa mata ta yi kama da harafi ta zo ne don ta ba da ma'anar da ake bayarwa da harafi shi yasa sai ta zama mabniya ma'anarta ta biyu shine ta zo don sharadi kamar irin na mata ta tihi ta ashu ila rau ina lihi to anan ta zo ne don sharadi to i- anan ma ta yi kama da in in in ita ce asali a cikin duk wani harafi da yake nuna sharadi shi yasa mata ta ko ina ta yi kama da harafi ko dai a ce ta yi kama da alhamza ta istifhami in ya zama mata din ta istifhami ce ko kuma a ce ta yi kama da in shar'iyya in ya zama mata din shar'iyya ce no wa fi huna ko kuma kamata ma'ana a cikin kalmar huna huna suna na ishara ishara wata ma'ana ce wadda take irin wannan ma'anar a tafiyar larabci an fi kawo harafi don ya nuna kamar irin su nafayi nafayi gaba ɗaya ai kaga an fi kawo harafi don ya nuna to ishara ma haƙinta a ce an kawo mata harafi amma sai zama ba a kawo mata harafi ba aka kawo suna shine ake cewa to wannan sunan na ishara ya yi kama da harafi ta dangane da cewa yana ba da wata ma'ana ce ma'anar da ya dace a ce an kyale wa harafi ya bayar no shi yasa sai ya zama dukkan sunayen ishara mabniye ne saboda kaza suna ba da ma'ana ne da yake ta harafi wa kan ya mace an fili bila ta asuri ina wani dalili ko ta wani wajen da za a ce suna ya kama da harafi idan ya zama su a suna yana tsayawa matsayin fi'ili alhali ba wani ma'amuli da yake aiki a wato ba wani amili da yake aiki a cikinsa wanda wannan ya ke ɓanta da sunayen fi'ili sunayen fi'ili ah, suna aiki aikin fi'ili amma kuma su ba za a ce ma a mahallin nasba suke ba ko mahallin jarra ko mahallin ah, fata ba wani amili da yake aiki a cikinsu shine ma'anar bila ta'assurin din wato ba sa ta'assuri da wani amili gaba ɗaya kamar misali in kace da raki zaida kamar ka ce a da rik zaida to da raki din ya tsaya ne matsayin adarik gashi kuma shi ba wani abu da ya shiga masa ya aiki a ciki sai dai shi ne ma ya nasarci zaidan ko aiki nawa da raki yai aiki nawa da raki yai in an ce da raki zaida wanda ma'anarsa adarik zaida to aiki nawa yai Hmm? Inna- Eh? eh ba da ma yan wannan umarni an huce nan ba wai aikin da ta fuskar nahau guda nawa ne eh da me da me ina fa'ilin yake jawazan ko wujuba wujuban haka ne aiki biyu ya ya rafa anti fa'ilinsa wanda yake lamiri mustatiri wujuba ya nasarci makulan su wanda yake gashi suna zahiri shine zaidan din ko yana cikin guraren da lamiri na rafa yake istitari wujuban ko yanda suyuti yake faɗa a fari da so wasaturu marfu'in bi amrin lazima wa dunaya murari'in wasmaihi ma shi ne nan wajen ko sunan fi'ili amri sunan murari sunan fi'ili murari duk anan wajibi ne fa'ilin ya zama mustatiri da raki akwai anta zaida to wa kanci ƙarin usula waje na hudu da za a ce suna ya kama da fi'ili ko ya kama da harafi suna ya kama da harafi kamar bukatuwa wadda take ta asali ce misali kamar suna mausuli mausuli a koyaushe ba a gane me ake nufi da shi sai an kawo sila kamar yadda harafi ma haka yanzu ka ce fi a cikin a cikin sai ka kawo filbaiti filmadrasati filmasjidi filsuki filshari fi sannan za a gane to haka ma ka ce allazi wanda suna za a gane wanda me ba sai ka ka kawo sila a shi yasa dukkan sunaye mausulai sun yi kama da harafi a wajen iftikarun asali a shi yasa dukkan mausuli yake abin ginawa dukkaninsa abin ginawa ne to wa mu'rabul asma'i wanda ake wal irabi a cikin suna suna wanda ake wal irabi ma kasar limanin shabahil harfi shine sunan da yake ya kubuta daga a ce ya kama da harafi ina misali ka arre kama auru da malam zai kawo misali zai kawo misalai biyu saboda ne ya nuna li'irabin iri biyu ne akwai inda li'irabin yake fitowa wanda irin wannan ake kira al'irabul lafziyu kama aure za a ce hazihi aurun ra'aitu auren nazartu ila aure wannan lirabin ya fito fili a wannan halin ya zo da rufa wannan halin ya zo da faduwa fata wannan halin ya zo da faduwa kasar wasu ma ko suma wanda sun lugga ce a cikin ismu suma suna ismu yana da lugogi har goma sha takwas simun simatun ismun sumatu kaza suman sama'un bi taslisil awa'il kulliha yana da lugogi har sha takwas ɗaya daga cikin sha takwas ɗin shine suma ana cewa simu ko samu ko sumu simun simatu ana cewa simatu ko samatu ko sumatu ana cewa simatu ko sumatu ko samatu ana cewa ismu ko usmu ko asmu ana cewa suma ko sama ko sima ana cewa sama'u ko sima'u ko suma'u shine ya zama sha takwas shida sau uku to a to suma alama ce wa misali ne na sunan da yake lirabinsa ta kadiri ne domin za a ce ha za suma fulani wannan sunan wane ne a nan su ma marfubi ne da rama muƙaddara ka tafi su ma fulanin mansubi ne da fata muƙaddara na zartu ila su ma fulani majruri ne da kasra muƙaddara shi yasa li'irabi iri biyu ne akwai li'irabi lafzi akwai li'irabi takadiri a wannan nau'o'i na li'irabi da aka faɗa a nan wanne ne da wanne ya zo a fatiha irabi lafzi dai a fili yake akwai ko tun daga alhamdu ga layi ga rabi duk wannan lirabin su lafzi ne ko to lirabi ta kadiri fa akwai kalmar da ake wa lirabi a fatiha lirabi ta kadiri babu duk gaba daya sai dai na ukun daga nau'o'in lirabi wanda shine wanda ake kira al-irabul mahalliyu wanda shine kalma mabniya ta zo a inda in ba dan mabniya ba ce za a ce ga li'irabin da za a yi mata yanzu misali kamar ta ɗin ta an amta ta zo da fata amma a mahallin me take a mahallin rafa saboda fa'ili ko him na alaihim ya zo da ɗauri amma a mahallin jarra yake saboda me Allah ta shigar masa shi yasa ba li'irabi takadiri a fatiha amma akwai li'irabi lafzi akwai kuma li'irabi mahalli akwai li'irabi mahalli wa fi'lu amr wa muriyin bunya an gama baya- bayani akan suna shi dai asali a suna ya zama mu'rabi ne Ah, saboda halaye na magana suna sassaɓawa a kansa akwai inda za a nuna sunan shi ye akwai inda za a nuna shi aka yi masa akwai lokacin da za a so a haɗa shi da wani a fi'ili to shi yasa a suna a ake masa lirari asalin a ciki ya zama mu'urabi ne dan suna ya zo mu'urabi to ba wata tambaya da za a yi a wajen balle har a ce ina amsa idan suna ya zo mabni shine za a yi tambaya a ce me yasa wannan sunan ya zo mabni me yasa wannan sunan ya zo mabni tunda dai asali a cikin suna ya zo mu'urabi to sai fi'ili nau'i na biyu na kalma wanda shine fi'ili yace wa fi'lu amrin fi'ili amri wa muriyin da fi'ili mari ko an kai goma eh eh shine suka goma بالجر متاع سوى مال الأمر بيركم هكذا ga wal ismu kashabai wa kan ya bata wa mu'ularin to shine kwallo goma wa fi'lu amrin wa muriyin bunya fi'li amri da fi'li mali dukkan su mabniyai ne wanda muna da su da a fatiha akwai fi'li amri ihidi mabni ne bisa shafe yako akwai fi'li mali shine an am shi kuma ni ne bisa sukuni fili amri ana gina shi bisa ɗaya daga cikin halaye hudu ko dai a gina shi bisa sukuni idan ya zamo harafinsa ƙarshe ne kuma ba a sa nunin takidi ba kamar irrif ko ƙul ƙul ƙul mabni ne bisa sukuni saboda fi'ili amri ne wanda ko ba abin da yasa da karshen sa ba nuna takidi ba wani lamiri ko kuma a gina shi bisa shafe harafin illa a in ya zama karshen sa harafin illa ne kamar ud'u ko ihisha ko irmi ko kamar ihidi din an gina shi bisa shafe ya ko kuma a gina shi bisa shafe nunin idan ya sadu da lamiri a ƙarshen sa kamar iribi ko iriba ko iribu ko kuma a gina shi bisa fata in ya sadu da nunin takidi kamar iriban na ya zai shi ko fi limari shi ma ana gina shi bisa halaye hudu akan gina shi ko halaye uku ana gina shi bisa fata in ba abin da ya sa da ƙarshen sa kamar rarraba zaidun amra ana gina shi bisa sukunin in ya sadu da in ya sadu da lamirin raf'a wanda yake mutahariki kamar an amta din ana gina shi bisa ramma in ya sadu da wawun jam'i kamar ƙalu ko ƙamu ahin a halayen ginin fi'ili mari kenan guda uku wa arabu murariya a cikin a, fi'ilan nan guda uku guda ɗaya ne ake wali irabi a shine wanne fi'ili murari domin shi yana bukatar li'irabin li'irabin ne zai sa a gane me ake nufi daga gare shi No.
yanzu misali kamar maganar nan mashuriya la atakulis samaka wata shiraban labana a nan wasalin da aka yi wa barna shine zai ayyana me ake nufi idan ka ce la atakulis samaka wata shirabun labana ka ce wa wanda kake faɗa maganar kakka yadda ka ci kifi amma kana da damar ka sha nono kawai ka hana shi daga cin kifi ka ba shi dama ya iya shan nono inda ka ce wata shiraba da wata shirabun labana ka faɗa da ramma a kan ba inda ko ka ce la ta kulit sabaka wata shirabin labana ka ce masa kakka ci kifi ka kuma ka sha nono ma'ana kai ya ci kifi ko da ba zai sha nono ba ko kuma kada ya sha nono ko da ma bai ci kifi ba ahin kowanne a ciki ka hana shi ba sai ya hada ba amma yadda ake faɗa a misalin la ta kulit samaka wata shiraban labana No.
ana abin da yake nufi kakka ce za ka ci kifi ka kuma zo ka sha nono shi yasa abin da ka hana shi a sannan ya haɗa biyun ne yawa shi yasa wawon a kowane hali da ma'anarta inda ka ce la ta kulis samaka wata shirabun labar to waɗin a sannan ta zamo ibtida'iyya ce ibtida'iyya ce ko istinafiya inda ko kace la ta kulli laban wata shirabil laban nan ta zamo ta da fice inda ko kace la ta kulli sabaka wata shirabal laban nan ko ta maqiyya ce yawa wata shirabal labana wawun na maqiyya ne to a kenan shi murari yana bukatar a yi masa li'irabi don a gane me ake nufi don kama wannan misalin in ba dan li'irabin ba ma'anonin nan guda uku sai su rikice a kasa gane wacce ake nufi shi yasa shi fi'ili murari aka ce a yi masa li'irabi amma in aliya min nuni taukidi mubashir in ya wofinta daga nunin takidi wanda yake ya sadu da shi idan akwai nunin takidi nunin takidin ko ya zamo ya sadu da ƙarshen fi'ilin murari to a sannan fi'ilin murari'in sai ya zama mabni ne bisa fata kamar la yumbazanna ko la yusjananna amma idan akwai nunin takidin ya zamo bai sadu da fi'ilin ba to wannan filin yana nan bisa zama wasa mu'urari kamar da tarawunna da tarawunna da tarawunna mu'urari ne saboda wakacin ya kure amma za a gane cewa nunin takidin akwai wawi wanda yake lamiri ya shiga tsakanin ƙarshen fi'ilin da nunin shi yasa tarawunna mu'urabi ne ko wala sudunnaka shi ma mu'urabi ne ko wala tattabi'anni ko la tublawunna la tublawunna ma mu'rabi ne saboda a donin takidin ba wai ya sadu da karshen ba akwai wawi na labiri da ya shiga tsakani yasa koyaushe dai a gane wata ƙa'ida idan fi'ili murari'i a ƙarshen sa akwai lamiri sannan kuma aka kawo nunin takidi to sai a ce nunin takidin bai sadu da ƙarshen fi'ili murari'in ba sai a ce nunin taki da misali da ƙarshen fi'ilin murarin ba amma ya zama ba wani lamiri kamar layun bazan a fil hudama a hatu wannan sai ya zama ya sadu da nunin takidi ƙarshen tunda ana magana ne dama akan mutum da yun bazu ne layun bazu lalle to kuma sai aka sa nunin takidi aka ce na shi yasa ƙarshen sai ya zama da fata wa min nuni inasin ya zama kuma ba nunin mace a ƙarshen in akwai nunin mace to wannan sai a gina shi bisa sukuni kaya ru'una manfuti kamar su mata suna firgita wanda aka jarrabe shi da su ya ru'una suna firgitawa ana cewa ra'ahu kamar na mai ɗaibatul garrafo ra'ahum ma ra'awhu minhu faramu qatlahu kayfa taqtulul qutala abin da suka ne da manzo Allah ya tsorata su shi yasa suke kokarin su masa aika aika to ana cewa kuma ra'a ma'ana ya taro ya taro kamar na Imrul Qaisi ya ru'una ila sauti ila iza ma sami'inahu matan nan da sun ji muryata gaba ɗaya sai a ga sun tattara gindin muryatawa to alhamdulillah dama an ce insha Allah yake goma dai za a ringa yi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح